تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخنا بهذا المحضر وانسان فيه بنظرة تاتي لنا بالظفر
على الأرض أو الفضل alƙali baban fadalu ya faɗa Allah ya masa gam da gatar تمت هذه الآيات على كلام الله تعالى بتسجية جملته صلى الله عليه وسلم waɗannan ayoyi masu girma na suratul najmi sun kunshi sanarwar da ubangiji ya tabaraka wata'ala da tsarkake ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama baki ɗayansa
وإثبتها عن الآفات في هذا المسرى da kuma wato kare da ubangiji ya bashi min al'afati gabaran illoli a wannan wato isra'i da ya da shi tafiyar dare ta ubangiji ya je da ma'aikin Allah isra'i to abubuwan da suka afku gare shi to su Allah yake faɗa kuma yake bashi kariya gabaran zarmewa ko aikata ba daidai ba a halin isra'il nasa Mm.
فزكاه عاده ولسانه وجوارحه shine ubangiji ya tsarkake zuciyarsa da harshensa da kuma gabansa وقرره بقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ubangiji ya tsarkake masa zuciya ta sa da fadinsa tabaraka wata'ala cewa wato zuciyarsa bata sarrifantar da abin da ya gani ba abin da ma'aikin Allah ya gani ya ganshi bisa ga hakika kuma da ya ganshi bai sarrifantar da abin da ya gani din ba ya yi imani abin da ya gani cewa Allah ya gani
ولسانه بقوله ما ينطق عن الهوى kuma ubangiji ya tsarkake harshensa da ya ce ma'aikin Allah baya furci a bisa son zuciya
وبصره بقوله ما ذاك البصر وما طغى ya kuma tsarkake masa idanunsa da cewa wato idanunsa bai karkata ba gabaran abinda Allah ya so ya gani shi ya gani kuma wa ma daga idanun bai tsar- bai tsallake gona da iri ba iya inda Allah ya tsaye da shi nan ya tsaya bai tsallake iyakar da aka dakatar da shi ba
وقال تعالى ubangiji kuma ya faɗa لا أقسم بالخنس الجوار الخنس ubangiji ya ce ina rantsuwa da gabobin ji guda biyar kuma wato gabobin ji guda biyar su ne ji gani shafa wato ɗanɗanawa da kuma ji na jiki kamar jin yunwa ko jin fitsari wannan jin ba na kunna bane to waɗannan su ne gabobin ji guda biyar su ne alkhunnas Allah ya ce yana rantsuwa da su aljawaril kunnas su ne gabbai masu saurin rafkana yanzu nan sa kai mutum su baro waɗannan biyar ɗin amfaninsu ya fi komai a jikin ɗan adam amma kuma haɗarinsu ya fi komai girma yanzu yanzu nan su kai mutum su baro shi Hmm. ila qaulihi wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim
وهو بقول شيء har yanzu a faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala da yake cewa ma huwa bi qawli shaytanir rajim wato wannan faɗa alqur'ani kenan ba zance ne na shaytani jefaffe game da rahama ba
لا أقسم أي أقسم إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم faɗin sa da yace la uqsimu ma'anarsa shine uqsimu kamar da makaranta jiya cewa la din ƙari ce ba ta da wata ma'ana uqsimu bi hadhal baladi kawai ta ce ina rantsuwa da wannan gari na makka kamar jiya kenan la uqsimu bi hadhal baladi to haka anan ma la uqsimu fala uqsimu bil khunnas ma'anarta kawai uqsimu bil khunnas Allah ya ce ina rantsuwa cewa wannan magana zance ne na jakada mai girma waye jakada mai girma nan malaman tafsiri suka yi sabani jibrila ake nufi da jakada anan kuma ikin Allah ake nufi eh cewa abin da manzo Allah yake karantawa din nan ma huwa bi kauli shaidanin rajim ba magana ce ta shaidani ba ba shaidan ne ya koya masa ba a'a fiye da haka ma innahu la qawlu rasulin karim zance ne na jakada wanda yake mai girma
ai karimin inda manzilihi ma'anarsa shine cewa shi mai girma ne a gurin wanda ya aiko shi fi kuwatin ala tabliqi ma ma'abocin ƙarfi ne a bisa ma'abocin ƙarfi ne a bisa isar da abin da aka yi masa wahayi da shi makinin ai mutamakkinin manzilati min rabbi ma'anan makinu cewa shi mai kafaffiyar matsayi ne a gurin ubangiji su tabaraka wa ta'ala rafiqil ma mahalli inda hu mai madaukakin matsayi ne a gunsa
mudain sama ai fi samai ma'anan muta samma amin muta'in samma ma'anarta shine abun bi ne shi a sama
aminin alal wahyi kuma amintacce ne a bisa wahayin da aka bashi baya ƙara komai a ciki baya rage komai a ciki
قال علي بن عيسى وغيره
sai na aliyu ibn isa ya faɗa allah da waninsa الرسول الكريم هنا محمد صلى الله عليه وسلم da aka ce innahu la qawlu rasulun karim to ma'anar rasulun karim anan ma'aikin allah yake nufi sallallahu alaihi wasallam فجميع الأوساط بعد على هذا له da haka kenan in an dauka cewa rasulun karim tana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ya zama duk sauran sifofin da suka biyo baya ma na ma'aikin Allah din ne kenan sallallahu alaihi wasallam inda ya zama innahu la qawlu rasulun karim an ce annaba ake nufi da rasulun karim to duk abin da zai biyo baya zi quwwatin inda zal arshi makin muta samma amin duk ma'aikin Allah din ne kenan ba kuma za a ce daban wanda wanne ba
وقال غيره هو جبريل wannan sa kuma ya ce a'a wannan abu isa ya ce ba ai wannan ibn isa ya ce ba haka fassarar take ba rasulun karimin a wannan aya jibril ake nufi da ita
فترجع الأوساط إليه kenan duk sababin da aka faɗa a baya ziku watin inda zil arshi makinin mutsa samma amin duk gaba daya suna kuma ga jibril kenan ba ga ma'aikin Allah ba.
ولقد رآه يعني محمد صلى الله عليه وسلم
to kuma da yace wala qarra'ahu bil ufqil mubin to nan kuma ma'aikin Allah dan ake nufi sallallahu alaihi wasallam قيل رأى ربه an ce ma'anar wannan aya shine ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijinsa قيل رأى جبريل في سورته kila kuma ana nufin cewa ya ga jibril ne a surarsa ta ainihi وهو على الغيب ببنين to amma wannan ma'ana shehu ibrahim radiyallahu anhu bai yi riko da ita ba bai yi riko da ita ba a ce wai wala qara'ahu bil ufqil mubin a ce ana nufin jibril manzo Allah ya gani yace a'a a canja magana jibrilin da aka baro shi a sidratul muntaha kuma sai an zo nan kuma za a ce wala qara'ahu a ce kuma jibril kenan ko ko a'a in ma'aikin Allah ya ga jibril ma har sai an ba da labari a qur'ani jibril nan ba abokinsa bane ne abokinsa ne har kofa gare shi ta musamman a gidan ma'aikin Allah shi jibril in yazo sanan yake shiga sunan ta babu jibril manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama har ina kwance a cikin mayafin iyali na ma jibril zo min yake ƙarshen kunya kenan abokinka duk kusancinka da shi ya da ya haƙuri ya aika ya ce ana sallama amma ba ya zo kana wannan halin ba amma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Jibrilu har ina cikin ɗakin iyali ma zuwa yake saboda kusanci to kuma duk sai an tafi Isra'i da Mi'raji kuma sai an wuce duk waɗansu mulku an shiga malakutu sannan kuma Qur'ani yana ba mu labarin manzo Allah ya ga Jibrilu wannan ai ba sabon labari bane da haka wannan ma'ana da waɗansu malamai suke fassara wannan aya da ita sai ta zama tana da rauni kenan
وما هو على الغيب ببنين bidanin ko bizini amma huwa alal gaibi bizinin eh ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama abin tuhuma a bisa gaibin da yace ya gani ba ma'aikin Allah ya ce ya ga abin da yake gaibu ne boyayyen abu da ba a gani to wannan bai zama abin tuhuma ba Mhm.
أي المتهم Mhm.
ومن قرأها بالباطل فمعناه ما هو ببخيل بالدعاء in kuma ka karanta ayar da radi ba da z- ba da zadi ba maimakon bizinin in ka karanta bidanin wanda shine kira'a da malamin ya sani ta kan ka haka suka rubuta ma to to na farkon bizinin ina gyara mama huwa Allah gai bizinin ai bi muttahamin zinin ma'anarta muttaham in kuma an karanta da qira'ar mama huwa Allah gai bidanin to sai ya zama ma'aikin Allah bai zama mai ruwa ba mai ruwa bane ma'anarta biddu'a bihi wa tazkiri bihi kamihi ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama mai ruwa da kira da shi da kuma tunatarwa ko faɗakarwa da hikimominsa ba shi ne alƙur'ani amma wannan sifa mama huwa alal gaibi bidanin ko bidanin to nan gurin wannan sifa ta ma'aikin Allah ce ba ta jibrilu ba nan kuma ittifaqin malamai ba wanda ya ce wannan kuma ta jibrilu ce saboda har shi jibrilu yana cikin gaibin da za a gani da haka ka ce mama huwa alal gaibi bidanin in ka ce jibril ake nufi to kuma aizance ya warkace ga baki ɗaya ma to ai shi kansa jibril din ma gaibu ne yaushe kuma zai zai bada labarin ya ga wani abu gaibu ai shi ma gaibun ne ya daga abin da ba a sarari yake ba da haka ittifaqan wannan ayar kuma ta ma'aikin Allah ce ma'aikin Allah yake nufi da ita ta sallallahu alaihi wasallam da abin da ya faɗa na bada labarin gaibu to ba za a tuhumce shi akan sa ba ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa نون والقلم
أقسم الله تعالى بما أقسم به من أجل قسمه على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ubangiji tabaraka wata'ala ya yi rantsuwa da abin da ya rantsuwa da shi a nan na daga wato mai girman nan na rantsuwarsa a bisa tsarkake shugaba sallallahu alaihi wasallam بما يقسم الكفرة به وتثبيتهم له na daga abin da kafirai suke zunguran ma'aikin Allah da shi da kuma sarrafantarwar da suke yi gare shi
وآنسه وبسط أمره بقوله محسنا خطاب- خطابه sannan kuma ubangiji tabaraka ta'ala sai ya rarrashi shugaba sallallahu alaihi wasallama wato yana mai shimfada zance gare shi yana mai kyautata zance gare shi yace ما أنت بنعمة ربك بمجنون bayan ya ce nun wal qalami wa ma yasturun sai ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun Mm. nun wal qalami wa ma yasturun ko haka ne ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun akan abin da Allah ya rantsuwa kenan Allah ya rantsuwa da nun wanda ake cewa kifi ne a ruwa wani katon kifi ne nun din Allah ya rantsuwa da shi wal qalami na ya rantsuwa da alqalami da abin da kuma alqalami yake rubutawa sannan Allah ya ce ya rasulullah baka zama mai kayan ka ni'imar ubangiji da barka ta zabe ka baka zama mai taban hankali ba kamar yadda kafirai suke kokarin su zungure ka da wannan kalma
وهذه النهاية المباركة في المحاكمة wannan kuwa shine makura a cikin rarrashi a cikin magana وعلى درجات الأداء في المحاولة wannan shine mafi daukar darajoji na ladabi a cikin zance واعلموا بما لو عنده من نعيم دائم sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanar da shugaba sallallahu alaihi wasallama abin da ke gare shi na daga ni'imomi wanda suke madawwama وثواب غير منقطع da kuma ladaddaki wanda yake ba masu yankewa ba ينقصه عدل ولا يمل به عليه irin ladaddakin nan da ƙididdiga ba za ta rike su ba ba kuma za a yi masa gori da su akan abin da aka ba shi ba
قال وإنك لأجرا غير ممنون shi ne Allah yake cewa wa inna laka la'ajran ghairu mamnun wallahi ya rasulullahi kana da lada wanda ba za a yi maka ruwarsa ba ko ko ba za a yi maka gori bayan an baka shi ba
ثم أثنى عليه بما منعه من عباده وهداه إليه sannan ubangiji tabaraka wataala ya yabo ga shugaba sallallahu alaihi wasallama da abin da ya bashi na daga baya bayansa kuma ya shirya shi zuwa gare shi وأكد ذلك تسليما للتمجيد قال في التأكيد sannan kuma ubangiji tabaraka wataala ya karfafa wannan dan cikawa ga girman da ya bashi da harfa guda biyu na taukidi shine wa innaka la ga inna karfafa zance ne ga kuma lamun kasami lamun rantsuwa to wayannan harfa guda biyu Allah ya kasa dan ya ƙara karfafa tabbatar da abin da ya bashi na daga girma din nan
فقال تعالى shine ubangiji ya faɗa كان على ملك عظيم wallahi ya rasulullah kana kan tada mai girma قيل القرآن ila an ce ma'ana khuliqin azimin shine alqur'ani قيل الإسلام ila kuma an ce musulunci kenan قيل الحب الكريم ila kuma an ce ana nufin ɗabi'o'i kyawawa وقيل ليس لك همة إلا kila kuma aka ce ma'anar ayan ma baki daya tana nufin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da wata himma in ba bin Allah ba قال الواسطي al-imam al-wasidi ya faɗa أثنى عليه بحسن قوله ما أسكى إليه من أمه ubangiji tabaraka wata'ala yayi yabo ga shugaba sallallahu alaihi wasallama da kikkiawan karban nan gari kikkiawan karban nan tasa ga abinda ubangiji ya bashi وفضله بذلك على غيره kuma ya fifita shi da wannan wato a bisa waninsa لأنه جبله على ذلك الخلق saboda cewa ubangiji tabaraka wata'ala ya kage halittarsa ne a bisa wannan dabi'a وسبحان الذي في الكريم المسر الجواد الحميد sarki ya tabbata ga ubangiji mai tausasawa wanda yake mai karamci mai kyautatawa ko mai yawan kyauta wanda yake abun yabo الذي يسر الخير وأدى إليه ubangijin da ya sauƙaƙe mana alheri kuma ya shirya da mu ya zuwa gare shi ثم أثنى على فعله وجازاه عليه sannan kuma ubangiji ya yabo ga wanda ya aikata alherin sannan kuma ya masa kayya a kansa
سبحانه ما أثمن نوانه وأوسع إقباله sarki ya tabbata ga ubangiji tabaraka wata'ala mamakin gamewar kyautarsa ga bayi mamakin kuma yalwar fadala da yake yi ga halittarsa ثم الله عن قولهم بعد هذا بما وعدوا به من إقابهم sannan kuma ubangiji tabaraka wata'ala ya rarrashi ma'aiki sallallahu alaihi sallama akan abin da su kafirai suke faɗa a kansa ko suke faɗa gare shi ta yadda ya masa alƙawari na ukuba gare su kwantar da hankali ga rasulullah za su zo sami- za su zo same ni su wanda suke gaya maka abin da suke gaya maka nan daga mugunyan magana وتوحدوا بقوله ubangiji tabaraka wata'ala kuma ya musu alƙawari narkon azaba da faɗinsa فستبصر ويبصرون fasatubsiru wa yubsiruna da sannu zaka gani ya rasulullahi zaka ga yadda zan yi da su wa yubsiruna su ma za su ga yadda zan yi da su
ثم عرف بعد منه على ذنب عدوه والكل سوء خلقه sannan kuma ubangiji tabaraka ta'ala ya adafi ya ƙara goya wani zancen bayan yaban da ya gare shi da kuma zargin da yayi ga magautansa da kuma ambatan munanan ɗabi'un magautan da suka zarge shi sallallahu alaihi wasallam وأدى معارفه
wa'addi ma'ayibihi da kuma ƙididdige wato munanan ɗabi'o'i na shi magaucin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ƙara da cewa
متوليا ذلك بفضله ومنتصرا بنبيه صلى الله عليه وسلم ubangiji yana mai jibintar wannan da fadalarsa yana mai taimako ga annabin sallallahu alaihi wasallam فذكر منها عشرة خصلة shine ubangiji ya biyo بقوله تعالى shine ubangiji ya biyo bayan wannan zance daga kan aya ta shida zuwa ƙarshen abin da Allah ya faɗa din wajen ayoyi goma sha shida Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci ɗabi'o'i fiye da goma don zargin mai zargi ga shugaba sallallahu alaihi wasallama da kuma faɗan munanan ɗabi'o'insa da munanan halayensa yana mai cewa فلا تؤمن المكذبين shi daga inda ubangiji ke cewa fala tu dil mukazzibi kar ka bi magauta masu sarifantarwa
إلى قوله أساطير الأولين tun daga nan har zuwa faɗansa asatirul awwalina
ثم ختم ذلك بوعد الصالح بتمام شفقاته
sannan ubangiji tabaraka wataala ya cika wannan da alƙawari wanda yake na gaskiya da cewa wato shaqawa rashin arzikin lahira ya tabbata ga shi magaucin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam وفاتنة بوائه da kuma ba da labarin wato ƙarshensa yadda halakarsa za ta kasance بقوله تعالى shine inda ubangiji yake cewa ونسمه على القلوب sannan simuhu alal khurdu da sannan za mu yi masa alama a bisa karancinsa
وكان نصرة نصرة الله تعالى له to wannan نصرته لنفسه mai yiwa ya zama yana kan zahirin magana sannan simuhu alal khurdu za mu yi masa alama akan karan hanci mai yiwa ya zama za- zahirin zancen Allah yake nufi tunda yake an tabbatar a filin yaƙi shi wannan a magauci da Allah yake faɗa cikin wayannan ayoyi wato walid dan magira an yi masa fafa lolo a wajen yaƙi a ɗaya sun yaƙi yaƙin da ma'aikin Allah ya sallallahu alaihi wasallam aka sa takobi aka ɓara hancinsa haka aka tsara hancin ya zama ƙofofin hancin kawai sun fito ga sunan babu wannan fata ta sama to kaga in an ce sanasimu Allah kurdumu tana bisa zahirinta sai ya zama wannan Allah yake ishara zuwa gare shi in kuma an dauka tana bisa ma'ana ne ba a zahiri ake nufi ba to sannan sai mu Allah hurdumu dai duk wanda aka ce za a dangula hancinsa ko an dangula hancinsa ka san raini ake nufi da wulakantarwa ko akan ce hancinka ya ciki ƙasa ma'ana ta mi ka faɗi ka gaza akan ce an dangula hancinsa ko an durmuza hancinsa ma'ana dai an gajiyar da shi ko an wulakanta shi to dubin zai yi sana sun mu'alar hurdumi dai Allah na gaya wa shi wannan magauci wani dan magira cewa sakamakon abin da yake zargin ma'aikin Allah ko yake gaya wa ma'aikin Allah na bakaƙen maganganu to ga abin da zai kasance gare shi
ورده تعالى fakanat nusratullahi ta'ala lahu atam min nusrati nafsi da haka sai zama daukin da ma'aikin Allah yake samu da gun ubangiji da kuma taimakon da yake samu da gun ubangiji ya fi abin da shi zai wa kansa yanzu da ubangiji kyala ma'aikin Allah ya yi da magautan nan ya rama ba zai faɗa abin da shi ya faɗa ba ko ba komai da ma'aikin Allah ya san shi da kawaici an san shi da jin nauyi an san shi da yafiya da afuwa inda Allah barinsa ya yi da kafaran ya ce rama to ba zai faɗa abin da shi Allah zai faɗa kan kare shi ba sai zama ashe taimakon da Allah ya masa da ɗaukin da yake kawo masa hayyafi wanda shi zai wa kansa sallallahu alaihi wasallam wa radduhu ta'ala ala aduhi ablagu min raddihi raddi da ubangiji yake yi tabaraka wa ta'ala kan abin da suke gaya masa to ya fi balaga ya fi kaiwa makwara ya fi kaiwa matuƙa daga shi raddin da ma'aikin Allah din zai yi dan kare kansa sallallahu alaihi wasallam وأثبت في ديوان وجهه kuma wannan shi ya fi tabbata a cikin diwanin girmansa wannan shi zai fi tabbatar da girman ma'aikin Allah ɗin domin shi ya kare da kansa ai ba za a ga ko wani girma a cikin haka ba amma in ya zama Allah ne da kansa ya kare ba sai a ce oh kaga saboda girmansa da an taɓa shi ma Allah yake yin magana wannan ba ya fi girma ba wadallah الفصل السادس fasali na shida فيما ورد من قوله تعالى في جهته صلى الله عليه وسلم ورد الشفقة والإكرام a cikin abin da ya zo daga cikin maganganun ubangiji tabaraka wataala cikin alqur'ani a katarnin shugaba sallallahu alaihi wasallama ya zo a babi irin na jin tausayi da kuma girmamawa قال تعالى ubangiji tabaraka wataala ya faɗa
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى mahi ma anzalna alayka alqur'ana litashqi ya rasulullahi ba mu saukar maka da alqur'ani dan ka gaje da kanka ko ka wahal da kanka ba amma mun saukar maka da alqur'ani ne tazkiratan liman yakhsha dan tunatarwa da fadakarwa ga wanda yake mai jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala
قيل طه اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم an ce wannan kalma ta dahe suna ne daga cikin sunayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam وقيل هو اسم لله kamar yadda makanta jiya akan maganar yasin an ce yasin din sunansa ne an ce a'a ba sunansa bane amma wata ma'ana yake nufi ya sayyidu kenan ko ya insanu ko ya rajulu ko ya muhammad to haka anan ma bahe wasu malaman sun ce yana nufin ma'aikin Allah din sunansa ne wakila aka ce ba haka bane huwa ismun lillahi sunan Allah ne dahe din
وقيل معناه يا رجل
ila kuma an ce ma'anar wannan shine ya rajulu وقيل يا إنسان ila kuma ya insanu ake nufi وقيل هي حروف مقطعة لمعاني kila kuma an ce a'a haruffa ne waɗanda suke masu zuwa a yayyanki suna da wata ma'ana akwai ma'anar da suke nufi akwai ma'anar da suke nufi Mhm.
قال الواسطي أراد يا طالب يا هادي to me ma'anar da suke nufi al-imam al-wasiti yace abin da ake nufi da dahe da din tana nufin ya dahiru ha din kuma tana nufin ya hadi da haka sunayen ma'aikin Allah ne guda biyu kenan a dunkule guri guda dahe ta yan boko abbreviation ne da din stands for al-hadi ita kuma he din stands for al-hadi a'a da a dahiru yawa ha din kuma al-hadi kenan sallallahu alaihi wasallam
وقيل هو أمر من الوضع kila kuma aka ce a'a umarni ne Allah yake bashi dahe zance ne tsakanin Allah da ma'aikin Allah shi ya fahimci me aka ce da aka ce dahe umarni aka bashi cewa ya taka ƙasa tunda yake daga cikin sababan saukar wannan sura ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kiyamar laili yana yin tsayuwar dare yana sallah sai ya kwan a tsayi har kafarsa na kumbura saboda doguwar tsayuwa a cikin sallah jini ya tarar masa a kafa kafa ta yi sintum sai zama sai yana daddage kafa daya ya dage daya ya tsaya akan daya ya ci gaba da sallar a haka in wannan daya ta huta ita wadda ya dage din sai ya ajiye ta ita kuma ya taka kasa da ita sannan kuma sai ya dage dayar ita ma ta huta to a haka yake yin sallar saboda wahala to dalilin wannan ne Allah ya saukar da wannan sura yana gaya masa dahe da haka malamai suka ce to ma'anar dahe din da'il arda ka taka kasa take kafaka
والهاو كناية عن الأرض sai ya zama haɗin kuma kinaya ce wato ƙasa ake nufi da ita ɗahe ma'ana ɗa'il arda kenan أي تمت على الأرض قد- بقدميك ma'ana ta shine ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka dogara akan ƙasa da ƙafafunka guda biyu إذ نفسك بالإجماع على قدم واحدة kar ka dinga gajiyar da kanka da dogaro a bisa ƙafa ɗaya kana ɗage ɗaya saboda wahalar sallah وهو قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى kuma abin da yake ƙara bayyana wannan a sarari shine faɗin ubangiji tabaraka ta'ala a aya ta gaba da yake cewa ba mu saukan maka da alqur'ani dan ka wahala ba eh ko da kaje mun ce umil laila illa qalila nisfahu aw qus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila ya rasulullahi ka tsaye dare illa qalilan sai dan kadan zaka rage wanda zaka huta nisfahu ka tsaye rabin dare ka huta a rabi awun us minhu qalila ko kuma ka tauye kaɗan daga cikin rabin ma ya zama ka tsaye kamar rabi da wani rabin sai ya zama kwata shi za ka huta a ciki auzil alaihi ko kuma ka ƙara a kan fiye da haka ma wartil qur'ana tartila kuma ka dinga karanta alqur'ani da tartili a cikin tsayuwar taka ma'ana a halin kana sallah kuma kana rera alqur'ani kana rangada shi to ko da ka ji mun faɗi wannan domin lokacin da wannan aya ta sauka ne sai ma'aikin Allah fa ya sake ɗaura ɗamara ya sake dagewa shine zama har kafa na kumbura to sai Allah ya saukar da wannan ayar kuma yake cewa da shi to ba mu saukar da alƙur'ani fa dan ka wahala ba illa tazkiratan liman yakhsha fadakarwa ce ga mai jin tsoron Allah mun faɗa ne a zahiri kai muke magana da kai amma a haƙiƙa kuma muna faɗa ne da al'umma ka muke yi ba da kai muke yi. wata sura ma wata ayatu tana cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfihi wa sulusihi wa qa'ifatun min alladhina ma'aka ai kai ya rasulullah ubangiji ya san kana tsayawa tsayuwar dare ko adna min sulusayil layli wa nisfihi wa sulusi mun san kana yi dama kai da sahabbanka da haka mun faɗa ne don zakararwa don kar al'umma ka su shantake amma ba da kai ake a hakika ba
نزلت الآية فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من السهر والتعب والقيام الليل wannan sura wannan aya ta sauka ne a cikin bayanin abinda shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kallafawa kansa na daga raya dare da kuma shan wahala da kuma tsayuwar dare أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغير واحد عن القاضي أبي الوليد البازي إجازة ومن أصله نقلت قال حدثنا أبو ذر الحافظ حدثنا أبو محمد الحموي حدثنا إبراهيم بن هزيم الشاشي حدثنا عبد بن حميد حدثنا هاشم بن القاسم عن ابي جعفر عن الربيع بن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى قام على رجل sai na anas ya ce shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana yin sallar dare har yakan tsaya akan kafa daya saboda gajiya ورفع sai الاخرى ya dage dayar فانزل الله تعالى طائر يعنيك الى ارض يا محمد da sai ubangiji tabaraka ta'ala ya saukar da wannan aya tahe yana nufin ka take kasa ya muhammad sallallahu alaihi wasallama ما انزلنا عليك القران ba mu لتشقى sauka maka da alqur'ani dan ka wahala ba
ولا خفاء بما في هذا كله من الإكرام وحسن المعاملة babu abin da zai buya a cikin wannan aya baki dayanta na daga girmama shugaba sallallahu alaihi wasallama da kuma kyakkyawan mu'amala da ubangiji yake yi gare shi لأن الله من أسمائه صلى الله عليه وسلم كما قيل idan ma mun ce dahe tana daga cikin sunayen shugaba ne sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka faɗa أو جئلت قسما لهيك الفصل بما قبله ko kuma idan an sanya wannan dahe ta zama rantsuwa ce ita ma to sai ya zama alfaslu ya ya rusku da abin da ke gabaninsa kenan
ومثل هذا إن من الشفقة والمبرة قوله تعالى ma'ana alfaslu shine da aka ce tsahe sai aka ce ma an zanna alaikar qur'anin tashki in an dauka rantsuwa ce ko an dauka sunan ma'aikin Allah ne to duk abin da ya biyo baya to ya rataye da wannan din da haka da ma'aikin Allah din da ake yi kenan sallallahu alaihi wasallam misalin irin wannan kuma har yau a cikin yin magana da tausasawa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama shine fadin ubangiji tabaraka ta'ala فلا ألا تبارك نفسك على آثاره لن تؤمنوا بهذا الحديث أسفا ya rasulullahi yanzu ka kusanta kenan ka halaka kanka a bisa abin da kafiran nan suke aikatawa saboda kawai sun kin imani da wannan alqur'ani da ka zo da shi shikenan sai ka halaka kanka a safan saboda bakin ciki da damuwa yanzu ka zauna ka dinga sa damuwa a zuciyarka tana damunka har ka halaka kanka saboda sun kin imani da abin da muka aiko ka da shi Mm.
أي قاتل نفسك لذلك غضبا أو غيظا أو جزعا ma'anarta yanzu ka kashe kanka kenan ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan tasarrufi na kafarai dan damuwa ko dan fushi ko kuma wato dan kagara
ومثله قوله تعالى أيضا misalin irin wannan rarrashi da ubangiji yake ga shugaba sallallahu alaihi wasallama shine fadin sa nada لعلك باخع نفسك ألا يكون ya rasulullahi yanzu ka kusanta kenan ka halaka kanka dan sun ki kasancewa mu'minai ثم قال تعالى sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya fada عشان ننزل عليهم من السماء آية فذلت أعناقهم لها خاضعين ai idan muka so to da sai mu saukar da wata aya gare su daga sama fazallata anaquhum ne haka ba haka nuna ke da haka nuna. dangane da gida Allah zo ka sa ana kuma kula kula wannan
ɗauke shi ma daga gurin a ba yau gudu ba in an zo sai ku cire shi ma daga gurin
ma'anar wannan aya cewa in na sha nuna zir alaihi mina sama'i ayatan in muka so in ji Allah tabaraka wa ta'ala to sai mu saukar da aya daga sama fazallat a ana uhum laha khadi'ina sai ya zama dole ma wuyayen sai sun kuya ga wannan aya ma'ana muna aiko ka ya rasulullahi da umarni da hani a cikin alqur'ani ka gaya musu dan su yi imani ta lalama ta ruwan sanyi amma da kaga ba su yi imani ba kuma mun kyale su ganin daman mu ce in ji Allah ka daina damuwa da mun ga dama mu tirsasa su akan imani da mun saukar da aya da tafi karfin su tilas ma su bi irin yadda Allah ya dange wa annabawan da suka wuce a baya ko zamanin annabi Musa alaihi salamu in ayoyi guda tara Allah ya saukar a jajjere wanda za ta tirsasa mutane akan sai sun ba Allah ɗin ko ba su so Allah ya saukar musu da jini ko ya saukar musu da fari ya saukar musu da kwaɗi ya saukar musu da abubuwa da yawa dai Allah ya dinga saukarwa kamar yadda ya faɗa fitis ayatin ayoyi guda tare dinga saukarwa in yau sun yi abin da suke ga nan Musa ya fusa ta kai ƙarar su gun Allah sai Allah ya ce ga jini mun saki sai ya zama duk ruwan garin sai ya zama- sai ya zama jini kawai ga ruwa kirkiri kana kallo amma da kaje ka ɗebo za ka sa a bakinka sai ya zama jini in ka ɗebo kaje za ka zuba ka dafa abinci kana zuba sai ya zama jini duk abin da za ka yi na amfani ba zai yi ba Allah ya gallabe su da wannan suka dinga tuba suka dinga tuba gun annabi Musa kaga sun dawo sun ba Allah dan dole sai Allah ya yaye abin sai an yaye kuma su koma halin su sai aka saka musu fari fara ta addabe su ta cinye ma amanin gonarka in kai shimfiɗa za ka kwanta ma kamun ka kai haƙarƙarin ka ƙasa fari sun cika da shimfiɗa haka dai ko ina fari in tukun ya ka ɗora kan ka zuba wani abu a ciki fari sun cika ta suka rasa yadda za su tara su su dawo su ba Allah dan dole su ta tuba gurin annabi Musa sai ya addu'a sai Allah ya yaye musibar sai su koma halin su haka aka dange da shi ne Allah yake gaya ma ikin Allah rasulullahi ka kwantar da hankalinka ka daina damuwa dan musu imani inna shanu nazzil alaihim mina samai ayata da mun ga dama da mun saukar da wata aya fazallat anaquhum la khazina to amma ba za mu yi haka ba mun kyale su ne kawai man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wanda ga dama ya imani wanda ga dama ya kafirce mu dai in an zo lahira akwai sakamakon da muka tanada wannan kawai shi ne ba ji kaji نعم
ومن هذا الباب قوله تعالى
yana daga wannan babi faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين fasda'a bima tumar ka isar da abin da aka aike ka rasulullahi kuma ka kauna kai ga buran mushrikai akan abin da suke maka إلى قوله تعالى har yanzu a faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala أن ألم أنك يضيق صدرك بما يقول hakika mun san cewa kirjinka yana yin nauyi daga abin da kafirai suke faɗa a hakkinka إلى آخر السورة har yanzu a ƙarshen wannan sura وقوله وقد استهزئ برسل من قبلك da kuma faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala hakika an yi izgili ga manzannin da suka zo gabaninka قال مكيهم al-imamul makki ya faɗa الله تعالى بما ذكره
bima zakara wa hawwana alaihi
وهون عليه ما يقع من المشركين Ubangiji tabaraka wata'ala ya rarrashe shi ne da wannan abu da ya ambata sannan kuma ya yayyafa wa zuciyarsa ruwan sanyi daga abin da yake fuskanta da gurin mushrikai واعلمه ان من تمادى على ذلك يكل به ما حل بمن قبله kuma ya sanar da shi cewa duk wanda ya ci gaba bai daina ba daga cikin kafiran to irin abin da ya samu kafiran farko shine zai same shi shi ma
ومثل هذه التسليه قوله تعالى misalin irin wannan rarrashi shine faɗin ubangiji tabaraka wata'ala وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama in ma waɗannan mushrikai sun sarrafantar da kai to ba kanka farau ba fa an sarrafantar da manzannin da suka zo kafin kai ma kar ka dauki abin wani sabo ba sabo bane
ومن هذا قوله تعالى yana daga wannan ma'ana faɗin ubangiji tabaraka ta'ala ذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون haka dai ma atal ladina min qablihim min rasulin yadda kaga sun maka dinnan to haka akai a baya ma babu wani mai kira zuwa ga Allah wani manzo da yazo ga al'ummatan da suke gabaninka illa qalu sahirun aw majnun duk manzon da yazo sai kaji sun ce da shi ko da su ce sahiri ne matsafi ne ko su ce masa mai kayan ka mana mai taban hankali in dai manzo ya zo da shiryarwa da kira zuwa ga Allah sai sun samu abin da suka liƙa masa da aka kai ma in sun gaya maka haka yanzu to ba farko bane ba yanzu aka soma ba
أجزاه الله تعالى بما أخبر به عن الأمم الصالحة ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rarrashi shugabanin sallallahu alaihi wasallama da abin da ya bada labari da shi ga al'ummatan da suka gabace shi وقالتها لأنبيائهم قبلهم da kuma irin abin da su waɗannan manzanni suka faɗa ko ko ƴan mutane suka faɗa ga manzannin da suka zo kafin su ومهنتهم به بهم da irin jarrabar da Ubangiji ya tabaraka wa ta'ala ga su wa'annan al'ummatai wato jarrabar da Allah ya wa annabawan da al'ummatan nasu وصى الله بذلك عن مهنته بمثله من كفار مكة sannan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rarrashe shi akan wannan ya ba shi labarin annabawan da suka wuce da mutanensu don ya rarrashe shi akan abin da su kafiran maka suke masa وأنه ليس أول من لقي ذلك cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ba fa shine farkon wanda ya game da irin wannan jarraba ba سيب نفسه وأبان عذره بقوله تعالى sannan kuma ya sauƙaƙa masa zuciya ta sa sannan ya bayyana masa uzurinsa da faɗin Ubangiji فتولى عنهم أي أعرف عنهم fatawalla anhu amma anta bi maluwum ka kauda kai daga abin da suke gare ka rasulullahi amma anta bi malumin kai ba abin zargi bane ka isar da sako uzuri ya riga ya tabbata abin da muka ce kai kai da aka kauda kai ka ba su guri kyale su kawai yanzu kuma ni da su ne
أي في أداء ما بلغت وإب- وإبلاغ ما هملت ma'ana ba za a zarge ka a cikin isar da abin da aka umarce ka isar ba da dora maka dakon wato isar da abin da aka dora maka dakonsa ka isar kamar yadda muka so ka isar don haka yanzu kuma ya rage tsakaninmu da sun ji Allah ومثله قوله تعالى misalin irin wannan kuma shine faɗin ubangiji ta'ala "اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ka yi juriya ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama ga hukuncin ubangijinka ka sani cewa kana kan idanun mun ji Allah muna kallon ka أي اصبر على أذاهم فإنك بحيث نراك ونحفظك ma'anarta shine ka yi haƙuri a bisa cutar wasu gare ka ka sani cewa muna kallon ka kuma mu muke kiyaye ka
والله الله تعالى جعل في آية كثيرة من هذا المعنى ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rarra shi shugaba sallallahu alaihi wasallama a cikin ire-iren wannan a cikin ayoyi maiwaita a irin waɗannan ma'anoni da yanzu alƙali ya kawo su daga cikin su الفصل السابع fasali na bakwai فيما أخبر الله فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء ورتبه عليهم a cikin abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba da labari da shi a cikin littafin sa mabuwayi na daga mai girman na alƙadarin sa da kuma madaukakiyar martabar sa bisa annabawa da kuma abin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabauta da shi na daga martaba wadda ta zarce ta su
قال الله تعالى ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة إلى قوله من الشاهدين ka ambata ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayin da muka riƙe giyar alƙawari daga annabawa rantsuwa da abin nan da na ba ku na daga littafi da kuma hikima shine manzanci har zuwa faɗin ubangiji tabaraka ta'ala min shahidina cewa la tu'minun nabi thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabi wal tansurunnahu qala aqrartum wa wa wa hasum ala zalikum isri qalu aqarna qala fashhadu wa ana ma'akum min shahidina Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan aya ya rantsar da annabawa ne baki ɗayansu akan cewa idan suna cikin isar da saƙon Allah ma'aikin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo a lokacin ya riske su to dukkaninsu za su bar annabtar su su koma taimakon ma'aikin Allah su yi imani da abin da ya zo da shi sai da suka yarda da wannan sannan Allah ya aiko su to wannan ya nuna martabarsa akan tasu cewa addininsa yana saman nasu ta yadda in Allah ya aiko shi ma to nasu addinin ya gama aiki sai su bari su koma kan nasa
قال أبو الحسن القادسي sai na abul hasani alƙabisi ya faɗa أحسن الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بفضل لم يؤتي غيره أبانا به istakhasallahu ubangiji tabaraka wa ta'ala yake fice shugaba sallallahu alaihi wasallama da wata fadala a cikin wannan aya irin fadalar da bai bayar da ita ga wanin sa ba ya bayyana ta karara a cikin wannan aya da makaranta yanzu وهو ما ذكره في هذه الآية shine abin da Allah ya faɗa cikin wannan aya قال المفسرون malaman tafsiri sun faɗa أخذ الله الميثاق بالوحي ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rike giya alƙawarin annabawa da wahayi لم يبعث نبيا إلا ذكر له محمدا ونعته babu wani annabi da ubangiji tabaraka ta'ala ya aiko face ya ambata masa sunan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma sifatarsa وأخذ عليه ميثاقه إن أدركه ليؤمنن به kuma face ubangiji tabaraka ta'ala ya rike alƙawari daga wannan annabi cewa in ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya riske ka to zaka yi imani da shi
وقيل أن يبينه لقوله لقوله
kuma sai da aka umarce shi cewa ya bayyana wannan sako ga mutanensa su ma su sani in manzo Allah ya zo mai kama kaza mai kama kaza to wajibin su ne duka su yi imani da shi
ويأخذ ميثاقهم أن يبينوه لمن بعدهم kuma ya riƙe alƙawarinsa ko ya riƙe alƙawarin annabin akan wannan batu cewa za su bayyana wannan sako ga wayanda suke bayansu
وقوله ثم جاءكم على خطاب لأهل الكتاب المحسنين لمحمد صلى الله عليه وسلم faɗin ubangiji da ya ce sun maja'akum rasulun alhidabu wannan zance ne wato ga ahlul kitabi kiristoci da yahudawa almu'asirina li muhammadin sallallahu alaihi sallama wanda suka zuwa zamanin manzo Allah suka yi zamani ɗaya da shi da su Allah yake a cikin wannan magana قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه sai na aliyu dan abi dalibin Allah ya yi da shi ya faɗa لم يبعث الله نبيا من آدم ومن بعده إلا أخذ عليه العهد بمحمد صلى الله عليه وسلم babu wani annabi da Allah ya aiko tun daga kan annabi Adamu har wanda ke bayansa face ya rike alƙawarin yarjejeniya akan shi wannan annabi cewa zai imani da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam لئن بعث هو حي ليؤمنن به ولينصرنه matukar aka aiko shi a halin wannan annabi yana raye to zai imani da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wato zai taimake shi a cikin nasa saƙon ويأخذن العهد بذلك على قومه kuma sai da aka yarjejeniya da wannan annabi cewa zai rike alƙawari akan haka a gurin mutanensa shi ma
ونهوا عن الصديق وقتالة في عين تضمنت فضله من غير وجه واحد
irin wannan ma'ana har yau ita aka rawaita daga Imam Suddi da qatadata a cikin ayoyi da yawa wayanda yake sun kunshi fadalan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba ta fuska ɗaya kamar da aka faɗa nan ba
قال الله تعالى ubangiji ta'ala ya faɗa أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح
yayin da muka riƙi igiya alƙawari daga gare ka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa minka ko ko yayin da muka riƙi igiya alƙawari daga annaba baki ɗayan su sai kuma yace wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam ya rasulullahi ka ambata lokacin da muka riƙi igiya alƙawari daga annabawa baki ɗayan su muka riƙa daga gare ka kai muka riƙa daga annabi nuhu da ibrahimu da musa da isa ɗan maryam Mhm.
وقال تعالى Ubangiji ya faɗa ما أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح إلى قوله شهيدا hakika mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu aminci tafi da gare shi روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في كلام بكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال an haka ya toka sai na Umar dan Haddabi da tafi da gare shi cewa shi Umar dan Haddabi ya faɗa a cikin wani zance wanda har shugaba sallallahu alaihi wasallama sai da yayi kuka saboda jin wannan magana da sai na Umar ya faɗa
بأبي أنت وأمي يا رسول الله shine sanda sai na Umar ya zo ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace bi abi anta ummi ya rasulullahi uwata da ubana fansa gare ka ya ma'aikin Allah لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك أجل الأنبياء hakika martabaka da girmanka a gun Allah ya kai cewa kai Allah ya aiko a ƙarshen annabawa
وذكرك في أولهم فقال amma da ya tashi ambaton lissafi kuma kai ya fara faɗa a farkonsu kai ne na ƙarshen aike amma saboda martabaka a gunsa da girmanka a bisa sauran annabawan sai zama da ya tashi lissafi kuma kai ya fara faɗa shine Allah yake cewa وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح wa wa idza zama annabi na mizaqahum yayin da muka riki giya da kawai daga annabawa wanda anan kowa da kowa ya shiga inda annabi ne. Allah ya ce ya riki alƙawari daga annabawa wani annabin aka rike kowa ya shiga nan to amma akwai wani abu da malaman balaga suke cewa itinabi wato zikirul khasi ba'da al'ami a ambaci wani na musamman bayan an ambace shi a cikin runduna a ambaci wani mutum na musamman ko kuma wani abu na musamman bayan an ambace shi a jumla wa iz akhadna min an-nabiyina mithaqahum yayin da muka riki alƙawari daga annabawa ai kaga kowanne annabi yana ciki amma sai Allah ya ce wa minka daga kai ma mun riki alƙawari annabi Muhammad ai shi ma annabi ne. wa min nuhin wa ibrahima wa isa ai wa musa wa isa ibn maryama duk wayannan da aka faɗa ai sun shiga cikin annabi'inan da Allah ya ce to amma saboda matsayinsu da martabarsu ta wuce sauran sai zama an waro su to da Allah ya tashi faɗa wa ya fara faɗa ne Muhammad ya fara faɗa wa min kai ce bayan shi ne na ƙarshen aiki amma shi aka fara faɗa a daraja wayannan biyar din da Allah ya lissafa a wannan aya su ake cewa ulul azmi minar rusuli ulul azmi sune biyar din nan wa minka annabi Muhammad kenan wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam sune ulul azmi minar rusul kwatan kwacin yadda Allah ya faɗa cikin suratul qadari تنزل الملائكة نعم والروح فيها تنزل الملائكة ملائكة سنة سوكا فيها أتشين وانن دارينا ليلة القدر سيكم الله يتشي والروح هذا جبريل شما شما جبريل وملائكة واني aka ce tanazzalu malaikatu malaiku na sauka amma sai Allah ya ce war ruhu to fadar ruhu jibril da aka fada matsayinsa ne da martabarsa da take a saman sauran shi yasa aka faɗe shi daban dan Allah ya fito da martaba safili
وأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا أتاوك وهم بين أطباقها يعذبون sannan sai na Umar ya sake cewa uwa da uba nawa fansa gare ka ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam martabaka da girmanka sun kai cewa ‘yan wuta, ‘yan wuta za su zo suna burin ina ma sun yi biyayya gare ka, ina ma sun bi ka ranar alkiyama, wahun bai na ɗabaƙi ha, yau azzabuna, lokacin da suna cikin tsakiyar wuta ne masu azaba za su dinga burin ina ma sun bi ka sun yi ma biyayya ba su shiga wuta ba, matsayinka ya kai haka. To da sai na umar ya faɗi wannan, ma'aikin Allah sai fashe da kuka.
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الله وأطعنا الرسول za ka yi suna cewa ya laita na ɗa'an Allah wa ɗa'an Rasula kai can mu ina ma bun ba Allah mun bi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam
قال قتادة sai na ka tantu ya faɗa النبي صلى الله عليه وسلم قال ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث na kasance shi ni ne farkon annabawa a cikin aike amma kuma ni ne wato ni ne farkon annabawa a wajen halitta amma ni ne ƙarshen sojan aikowa to wannan kuma shine abin da ake cewa haƙiƙa muhammadiyya bambanci a bayyane yake ma'aikin Allah ya ce ni ne farkon wanda aka fara halitta amma ni ne na ƙarshe a wajen aiki to da aka da aka halicce shi ina ya zauna a ina yake sannan annabi adamu shine uban annabawa ba annabawa ba shine uban mutane shine uban mutane annabi muhammadu kuma mutum ne amma kuma yace ni ne farkon halitta mana tun ba a halicci babansa ba annabi adamu aka halicce shi kenan to wannan shine ma'ana haƙiƙa muhammadiyya zaka ji su bai suna magana akan wani abu haƙiƙa muhammadiyya to wannan suke nufi zance ne wanda yake mai zurfi haƙiƙa muhammadiyya din shine tun tun tun tun babu tun din kanta sai na jabir ɗan abdullahi al-ansari ya tambayi manzo Allah ya rasulullahi yaushe ka tabbata annabi mata wajjabat lakan nubuwata sai manzo Allah ya ce kuntu nabiyyan wa adamu bainal ma'i wa tin ko a wata ruwaya a wajen lafazi kuntu nabiyyan wa inna adama lamunjadilun fi dinatihi manzo Allah ya ce na tabbata annabi tun adamu na tsakanin ruwa da yimbu ba kwaba su ba yimbun da za a kera jikin annabi adamu har a busa masa rai ya zama uba ga mutane to sannan ma ba kwaba yimbun ba wani wuri ya ce wa inna adamu lamunjadilun fi dinatihi na zama annabi kuma na san ni annabi ne tun adamu na cakuɗa a cikin yimbinsa an kwaɓa da yimbin gashi amma sannan ba a kira adamun ba amma tun sannan nake annabi to kaga zancen kuma a ce annabi muhammadu dan annabi adamu ne kuma wani zance ne daban kenan shi yasa dole ka bambance tsakanin hakika muhammadiyya da kuma annabi muhammadun nan lalle annabi muhammadu farkon sa bai da farko bai da bai da asali ko sallallahu alaihi wasallam mhm
فلذلك وقع زجره مقدما هنا قبل نوح وغيره dan haka ne wannan shine sirri zaka ga ubangijin ya faɗe shi to sai kaga yana gabatar da ambatansa akan Nuhu da sauran mutanen baki ɗinsu ba a bace Adamu ba ba a ambaci Nuhu ba sai ga an fara ambata annabi Muhammad saboda shine farko sallallahu alaihi wasallam ko dai a wajen halitta ko kuma a wajen daraja ma baki daya diddiga baki daya قال السمرقندي
Imam al-Huda Abul Layth Samarkandi ya faɗa هذا تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم لتحسيسه بالذكر قبله وهو آخرهم بعثا a cikin wannan aya akwai fifitawa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama saboda ubangiji ya keɓance shi da ambato kafin sauran annabawa a halin kuma shine na ƙarshen su wajen zuwa amma duk da haka shi Allah ya fara faɗa
المعنى أخذ الله تعالى عليهم الميثاق إذ أخرجهم من زهر آدم كالذر ma'anar wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya riƙe alƙawari daga annabawan baki ɗayansu yayin da ya fitar da su daga gadon bayan annaba adamu kamar ƙwayar halitta
وقال تعالى ubangiji ta'ala ya faɗa الرسل فضلنا بعضهم على بعض waɗannan manzanni mun fifita sashensu a bisa sashi قال أهل التفسير malaman tafsiri suna faɗa قوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم in ka kora aya zuwa ƙarshenta tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din Mhm. minhum man kallama Allah nan gurin annabi Musa yake nufi wa rafa'a ba'dahum darajati to nan kuma ake nufi Allah ya daga darajar wasu sama da wasu ai da ma ya riga ya ce faddalna ba'dahum ala ba'din kaga nan tallance ya cika ai manzannin da kake gani mun fifita wasu akan wasu kaga nan magana ta cika sai ya ce minhum man kallama Allah zai yi lissafo kenan daga cikin sako wanda Allah yake magana da shi wannan martaba ta annabi Musa ce sai ce wara fa abahum darajat kuma ya daga darajar wani sama da sauran to nan guran ne Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam
لأنه ليس إلى الأحمر والأسود saboda shi shugaba sallallahu alaihi wasallama shine wanda aka aiko shi zuwa ga jajayen fata da kuma bakake لك له الجنان kuma aka halarta masa ganima sannan kuma mu'jizozi sun bayyana hannunsa وليس أحد من الأنبياء يستطيع فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطى محمد صلى الله عليه وسلم مثلها babu wani annabi daga cikin annabawa wanda aka ba wata daraja ko wani girma ba a ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan darajar ko irin wannan girman ba
قال بعضهم amma kuma shi an bashi ƙari kuma akan abin da ba a ba wani ba duk abin da aka ba su an bashi abin da aka bashi shi kuma shi kaɗai kake banta da shi ba a ba su ba fa ayatuhum ayatuhu hmm wa qad sama ala rutabil arsadi fawqa saqaifi ayoyinsu matsayinsu darajojinsu mu'jizozinsu su annabawan dukkaninsu mu yanzu manzo Allah ne da girmansa sallallahu alaihi wasallam abin kirga ne a cikin nasa shi wa hawa qad sama ala rutabil arsali sannan kuma shi manzo Allah din kuma bayan cewa ayoyin sauran annabawan nasa ne sai zama kuma shi din ya daukaka kuma ala rutabil arsali a bisa martabobin sauran manzannin kuma fauqa saqaifi sama da rufin rufi rufin rufi rufin rufi mana ya- sama ta yi wa ƙasa nisa kawai duk abin da suka samu ya samu shi kuma abin da ya samu shi kaɗai ya samu namu namu ne nakun kuma namu ne sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ai shi kaɗai yake da wannan martaba shi kaɗai yake da wannan daraja Mhm.
قال بعضهم sashi daga cikin malamai ya faɗa ومن فضله أن الله تعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم وخاطبهم بالنبوة والرسالة في كتابه
yana daga fadalan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa ubangiji tabaraka wata'ala ya yi zance da annabawa da sunayensu ya kira dukan annabawa da sunayensu kirikiri kamar da mun karanta na tsammanin shekaran jiya cewa ubangiji tabaraka wata'ala ya kira su ya nuhu ya musa ya isa ya ibrahimu karsar da katar ru'uya ko ya musa la tahab inni la yakhafu ladayil mursaluna ya isa ibn maryama a anta qulta lin nas tattakhizuni ummi ilahin min dunillah ya salihu ya shu'aibu asalawatuka tamuruka duk dai gashi nan Allah ya kikkira duk annabawan nan da sunayensu gaya amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji bai taba kiransa ba sai da manzanci ko annabta din zai kira shi sai ka ji ya annabi Allah ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasul ko ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam ta'lam ma balagta risalati ya ayyuhan nabiyyu taqillaha haka dai zaka ji Allah yana kiransa
فقال يا أيها النبي يا أيها الرسول haka ya faɗa وهكذا النبي عن الكريم al-imamu samarkandi ya hakaita da imamu al-kalbi ya faɗa a cikin faɗin ubangiji ta'ala
إن من شيعته لإبراهيم wa inna min shi'atihi la ibrahim wallahi annabi ibrahim yana daga cikin tawagarsa to tawagarsa sa sa shiwa tawagarwa to a cikin ma'anar wannan shi din ko sa din a cikin ta shi imamu samarkandi zai magana anan me ake nufi wa inna min shi'atihi hi hi din shiwa kenan
أن لها عائدة على محمد صلى الله عليه وسلم yace to wannan haɗin tana koma ne ga ma'aikin Allah lamirin na manzo Allah ne cewa annabi Ibrahim ma uban annabawan gaba daya min shi ati shi ma dan tawaga annabi Muhammad eh yana cikin tawaga ne shi ma dan tawaga ne أي إن من شيعة محمد لإبراهيم eh ma'anarta shine annabi Ibrahim amince tabbata gare shi ma yana cikin yan tawagan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam
أي على دينه ومنهاجه me ya ma'anar tawaga to to shine alkalbi yace eh ma'anarta annabi Ibrahim ma akan addinin annabi Muhammad yake akan tafarkin annabi Muhammad yake duk annaba wannan baki da su koyi su da ma'aikin Allah a me Allah ya faɗa ne a cikin Qur'ani inna dina inda Allah islam ba wani addini a wurin Allah ma musulunci ba to in wani annabi ya zo ya wani addini ba musulunci ba ya karbu Allah tabaraka wa ta'ala ai ya mai da martani ga Yahudawa ko akan haƙƙin annabi Ibrahim da suke kokarin cewa ya annabi Ibrahim bai Yahudi ne ko ba nasari ne Allah ya ce me ya hada shi da nasaranci me ya hada shi da kiris da yahudanci ko ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan sai ce me walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushriki annabi Ibrahim ba ba nasare bane annabi Ibrahim ba bai Yahudi bane ba abin da ya hada shi da su in ka ce ba yahuda ne yaushe aka fara yahudancin ba sai zamanin annan musa aka fara ba annabi Musa ne ya zo da attaura daga cikin attaura aka samu a yahudanci to shi attauran nan ko annabi Musa nan ta riga annabi Ibrahim zuwa ne annabi Ibrahim ya riga su zuwa sai da annabi Ibrahim ya ci zamanin sai cinye ya wuce ya koma ga Allah sannan annabi Musa ya zo sannan aka zo da attaura kuma attaura ita ta kawo yahudanci ya zaka kace kuma annabi Ibrahim bai yahudi ne bayan ya riga addinin yahudancin zuwa in kace kiristanci annabi Isa nan bayan annabi Ibrahim ya zo linjiran nan bayan annabi Ibrahim ta sauka yaya kenan zai kuma ce annabi Muhammadu a annabi Ibrahim yayi addini wannan to karu wallahi sai Allah ya ba mu amsa to wani addini yake shi annabi Ibrahim in ba yahudancin ko kiristancin ba sai ya ce walakin kana hanifan musulman ashe dan tauga annabi Muhammad ne shi hanifi ne addinin musulmi ne shi musulmai musulmi ne kuma dama inda Allah inda inda dinin inda Allah islam to waye zo da musulunci wa annabi Muhammad ba ashe duk annabawan ma gaba ɗayan su musulmai ne in ka ce annabi Ibrahim ba yahude ne me ma'anar yahudu masu bin addinin annabi yahuda yahuda din nan jikan annabi Ibrahim ne yahuda ko yahuza kamar yadda muke cewa amma yahuda ne sunan to yahuza din nan dan annabi yaquba ne annabi yaquba dan annabi ishaqa ne annabi ishaqa shi dan annabi ibrahim dan haka shi yahuda din nan ma dan jika ne dan jika annabi ibrahim to za ka zo kuma ka ce yahudiyan annabi sallallahu annabi ibrahim bai yahudi ina yayi ba shi mai ma san da aka yafi yahuda ba ya riga ta ga Allah sannan saboda haka wannan ba daidai ne duk addinin Allah musulunci sai haka wa inna min shi'ati la ibrahima sai ya zama annabi ibrahim dan tauga annabi muhammad ne shi ma sallallahu alaihi wasallam kuma al-imam al-farra yace eh wannan yayi kyau wannan fassara ta yi daidai ya ya ya yi ijaza akan ta al-imam al-makki kowa haka wa anu makiyun imam makki ya hakaito daga farra cewa ya ijaza wannan fassara kila kuma aka ce muradin da aka ce wa inna min shi'atihi to ana nufin annabi Ibrahim dan tawaga annabi Nuhu ne ba annabi Muhammad ake nufi wallahu alam alhamdulillah amin amin Allah ji gamu Allah ji gan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malumanmu da masoyanmu da ƴan uwanmu Allah ya samu ga duniya lafiya malaman Allah ya saka musu alheri ya Allah ya saka musu alheri wanda zamu iya Allah iya mana abin da ga gari mu Allah ya mana maganin su Allah mana arziki ya rayuwa barka annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda muke kwana gurin ubangiji Allah huwa ce abinda muke tsaro Allah kare mu kasan mu Allah zai da ta lafiya Allah ba mu lafiya da zama lafiya da barka annabi sallallahu alaihi wasallam halin da kasar take cikin tashi tashin hankula da kashe kashen al'umma ba gaira ba dalili da tsadar rayuwa da ake fama da ita duka Allah ya maganta mana Allah dauke wannan musiba albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke wannan wasiya da addu'a Allah ya san bukatun su dake dake Allah biya musu kuma Allah biya namu bukatun albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba alheri ba cikin bukatun Allah ya canza su zama alheri Allah ya biya mana innahu ala kulli shay'in qadir shugabannin Allah ya riko da hannunsu Allah ya kama musu Allah ya ba mu ikon biyayya gare su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam malam da yan uwansa Allah kara musu lafiya Allah ya sa rakiya ta tsawa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka musu alheri mu kuma Allah ya ba mu ikon tsaya kan gwadaban su Allah ya ba mu ikon koyi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yadda muka shigo Ramadan la mi lafiya Allah ya samu karshen sa lafiya Allah ya ba mu karbabbe ibada a cikin sa Allah ya ba mu karfin yin ibada a ciki Allah ya ansa addu'o'in masu cikin wannan watan Allah ba mu lafiyar jiki ta aljihu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wayanda suke muna alheri kuma kan kanta sallah saka musu alheri Allah mai musu abin da suka rasa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam fatiha da sajil fati ولا يدي لا سلم سكين اللهم صل على سيدنا فاطمة ولا يدي لا سلم سكين على اللهم صل على سيدنا فاطمة ولا يدي لا سلم سكين على يا رب بالذات وبالصفات